أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godewa Allah wanda cikin amincewarsa ne ya kawo mana wannan ya kawo wannan majalisi mai albarka da muka saba haduwa maku maku domin gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma gashi kamar kullun yau ma Allah ya bamu wannan dama fatan mu Allah yadda hada mu a nan ya hada huskokinmu a gidan aljanna ya sanya waɗannan ayyuka su zama sanadiyar shiryuwanmu da tsiranmu idan ba a manta ba muna cikin suratu sajada muna kuma kan aya ta goma sha bakwai muka kwana yau za mu tashi insha Allah a aya ta goma sha takwas a wannan sura mai albarka suratu sajada wato ubangiji yana magana magana ne akan adalcinsa baya zalunci yana ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ƙarami ko babba shi yasa ya ce ba zai daidaita mutumin kirki da mutumin banza ba wajen ba su sakamako duniya da lahira to yanzu tun da ya gaya mana zai yi adalci tsakankaninsu satin da ya wuce mun ka ayoyi da suka nuna ba a musu matsayi ɗaya to sai Allah ya faɗi matsayin kowanne gobe kiyama in an yi ko da a nan duniya suna da matsayin da ya sha bamban ƙila mai ɓannan ne ke bisa matsayi mai kyau na yabo mutumin kirkin ne yake matsayin da ba yabo ba fallasa ƙila yana kan matsayin ma da ba a buƙatar shi na wahalar talauci to duk da haka gobe kiyama gidan dindindin rayuwar da ba a yin wata rayuwa bayanta rayuwar da ba ta karewa wanda ita ce ake auna nasara ko faduwa ba a wannan duniyar ba to a can sai Allah ya faɗi irin matsayin kowanne sai ubangiji yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa amman ladina amanu wa amilus salihati lalle haƙiƙa waɗanda suka yi imani mala ya ce sadakat ƙudubuhun bi ayatillah zukatansu suka gamsu suka gasganta ayoyin Allah ayyukansu na gaban jikinsu ya gasganta abin da zuciyarsu ta ƙudurci halishensu ya yi mawafiƙa da abin da gabansu suke aikatawa ya kuma yi mawafika da abin da zuciyarsu ta kudirci bayan wannan imani a wurare guda uku wa amilu salihati kuma sai suka yi aiki bi muktabaha da abin da ƙayoyin Allah suka kunsa na ayi ko a bari wannan abin da ayoyin Allah suka kunsa na umarni ko hani aiki da shi shine amalus salihat mala ce wahiya amalus salihat wannan shine aikin kwarai domin ba za ka yi aikin kwarai ba sai aikin da ayoyin Allah nasoshin shari'a ƙur'ani ko hadisi suka ce a yi yin abin da suka ce a yi to shine aikin kirki idan suka ce kar a yi barin wannan abin da suka ce a bari to shi ne aikin kirki ba abin da ni ko kai ko su za mu kalla mu ce wani da ya kaza ya yi muna abin kirki idan abin da ya mana mun yaba amma a gurin Allah da manzan shi ba abin yabo ba ne abin zargi ne to tare da yabawanmu wannan abin sunan shi abin zargi idan abin da wane ya yi abin yabo ne ko da ni da kai da sauran jama'a mu kuma a wurinmu wannan abin abin zargi ne to ba a kallon ƙiyayyenmu da abin ko gamsuwanmu ko rishin gamsuwarmu zai zama abin kirki don haka ba a auna wane mutumin kirki ne saboda su wane sun ce ko a gari kaza ko ƙabila kaza sun yabe shi ko mutane sun taru suna cewa wane na kirki ne a'a taronsu su faɗa ba zai gasgantu ba sai in nassin alƙur'ani ko nassin hadisi ya gamsu da mutumin kirki shi yasa ake so duk wani mutum ya yi ƙoƙari ya yi abin da zai karɓa a wurin allah mahalicinmu karka damu mutane su karbe ka ko ka su karbe ka idan Allah ya karbe ka ko mutane sun ƙi ka kuma za su dawo su karbe ka amma idan Allah bai karbe ka ba ko mutane sun karbe ka su ɗin kuma za su dawo su ajiye ka wato samun karɓuwa a wurin Allah ita ce cikakkiyar samun karɓuwa shi ya sanya hankali shine ne ka nasu ka gamsu ka nemi menene yardar Allah ka yi aiki da ita wannan shine hankali shi yasa duk sanda ka ji an ce wane ya yi aikin kirki a alkur'ani to kare ka fassara aikin kirkin da wani abu da kai kake hangowa a'a fassara shi da abin da Allah ya ce a yi ko Allah ya ce a bari domin daman abubuwan da ayoyi suka zo da shi guda biyu ne wa'in ma ikaza wa'in ma kabar kaza to duk abin da ka shari'a ta ce ka bari barin shi ibada ne a wurinka ƙin barin shi saɓan Allah ne duk abin da ka ji shari'a ta ce i yin shi ibada ne ƙin yin shi saɓan Allah ne sai wanda ba ka da ikon yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk abin da na hane ku gare shi ku yi ƙoƙari ku bar shi gaba ɗayan shi amma in na umarce ku ku yi kaza to ku yi wannan abin gwargwadon ikon da kuke da shi dal ba dole ba ne damar da kake da ita ni ina da ita ko wadda nake da ita wane ma na da ita za ka iya hina samun damar yin kaza kuma ni in hi wane samun damar yin kaza kenan wajen umarni gwargwadon ƙarfi na zan yi kai ma gwargwadon ƙarfinka amma wajen hani dukkaninmu za mu taru mu hani don allah ba zai ce kar ku yi kaza ba sai abin da ya san in na bari ba zan cutu ba kai ma in ka bari ba za ka cutu ba ba yadda za a yi Allah ya ce mana karmi wani abu kuma wannan abin shi ne gimshikin rayuwa ta da kai Allah ba zai hana shi ba an gane ko Allah ce to amma ladina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sai Allah ke ce falahum jannatul ma'awa lalle sakamakon su a gobe kiyama a shigar da su jannatul ma'awa ko dai ya zamanto jannatul ma'awa sunanta ne ake kiranta jannatul ma'awa ko kuma suffa aljanna ce makoma ce ta ingantattun bayan Allah da Allah ya yarda da su suka yarda dokar Allah idan suka shiga wannan jannatul ma'awa din cikin gine-ginanta da manya-manyan gidaddaginta da darajoji maɗaukaka da abinci da wadata da ƙuciyar har abada da jin daɗin har abada da farin cikin har abada da lahiyar har abada da yarintar har abada to wannan sai ya zamanto nuzulan Allah ya musu wannan ne a matsayin liyafa garar da ake ba bako in ya sauka Allah ya tanadin wannan karamci ya zamanto gara liyafa karrama bako kowa in yi bako na ibana karrama shi ba to wannan karrama wadda Allah ya ma bakin shi ci domin su yan aljanna bakin Allah ne to tunda bakin Allah ne wa zai ba su bakin Allah masarki Allah ne zai ba su masarki to ina ne masarkin da zai ba su aljanna to me aka tanada na kayan abinci da kayan alatu da na kayan moriya Allah ya tanadin abin da dan adam bai taba tunani ba to idan ka je wannan bakunta bakunta ka je ka dawo ce za a baka wannan gara ce dindindin har abada gaban abada din ma akwai shi Allah ce nudulan wannan liyafa ce bima kanu ya amalu amma sababin imaninsu da aikinsu da ayoyin Allah ai kun ga a baya Allah ya yi magana waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah da waɗanda ba su yi ba ko ya gaya mana waɗanda ba su yi ba imanin da ayon Allah yadda suke iradi bijirewa da kau da kai da ƙiyawa ko sai kuma ya gaya mana akwai masu imani da ayoyin Allah su kuma wanda in aka karanta sun yarda e e kaza sun yi bari kaza sun bari hatta da so da ƙi Allah ne zai ce muhi sowa na he ya so shi ƙiwa na sai ya ƙi shi ka gane ko kenan he ya zamanto sababin wannan imanin da sababin aiki da ayar da sababin gamsuwa da ayar barin abin da ayar ta ce a bari aikata abin da ayar ta ce a yi sai ya zama dalilin samun wannan daraja tasu ba shi ne aka auna keke da keke ba nauyi da nauyi kaya aiki kaza a yi kudin wannan aikin a baka aljanna ta iya kudinka kamar shiga hotel ba haka bane shiga hotel kana shiga ne gwargwadon kudinka gwargwadon ɗakinka gwargwadon awoyin da ka biya gwargwadon zamanka duk sanda ka je ka kama ɗaki to iya sha biyun rana wannan kudi da ka biya na jiya sun ƙare yanzu kana zuwa sha biyu da minti ɗaya ko ba a ma magana ba ka shiga gobe za a zo a ce ka kuɗi na kuma awoyin gaba sai ka ba da kuma injika goma goma ne sai ka sake ba da wata goma sun zama ishirin goma jiya ta wuce in talatin ne sai ka sake ba da wata talatin din idan kuma manya-manyan hotel ne na 200 ko 400 ka za akwai hoton ɗin miliyan ɗaya da jika 200 a nan nijar ba eh kwana ɗaya miliyan ɗaya da jika 200 mine ne gawai ba an wuce gawayin ta zama ƙauye wane ne gawai me ya sunan ta gashi eh wannan wannan bilu wani radisin bilu to ita wannan kwana ɗaya miliyan ɗaya ne da jika ɗari biyu idan aka kawo maka shinkawa da miya da kaza za a kawo maka takarda a rubucen ka duba ya ga jika ishirin da takwas ne kaci da dala ɗari da hamsin kuɗin bahu guda a gidanka da kayan cefane to ita aljanna ba irin wannan lissahin ake ma ba idan di yadda kai dan aiki kaɗan in an kai ka dindindin ne ke za ubangiji yake cewa jaza'an wani yake cewa bima kanu ya amaluna sababin aikinsu ba kuɗi aka yi ba amma aikin ya zama dalili sababin ka zama ɗan aljanna sai ka yi imani imanin sai ya jayo ma garar da baka tunaninta ka yi aiki aikin sai ya jayo ma alkhairin da baka tunanin shi sai Allah ke cewa mi wa ammal ladina fasaqu fa ma'awahumun nar na kullama aradu an yakhriju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun sai Allah yake cewa fa ammal ladina fasaku to amma waɗanda suke fasikai a nan fasikai yana nihin kafirai domin kishiyar imani ne fasikanci kala biyu ma'ana ɗaya saman ɗaya ne akwai mai lamba ɗaya akwai mai lamba biyu haka ma munafici shi ma hawa biyu ne akwai katugori na farko akwai katugori na biyu haka shi kan shi imani haka yake to haka ma fasikancin yake kaga ana cewa kufrul akbar da kufrul asgar nifaqul akbar da nifaqul asgar to haka alfisqu ma akwai al akbar da al akbar al asgar mutum musulmi ne amma yana saban Allah ta hanyar wani abu da baya da kyau Allah ya haramta a nassin shari'a wanda yin wannan abin bai cire ka daga asalin da'irar musulunci ba kana nan musulmi amma musulmi ne mai laifi to ana kiran wannan fasikanci to ba irin wannan fasikancin daidai yake ba da fasikancin da kafirai suke da shi su kafirai fasikancinsu na gaba ɗaya ne ba su ma yarda da Allah ba ba su yarda da mantan Allah ba kun gane ko kaga wannan fasikancin ya sha bamban da ka yarda da Allah ka yarda da mantan Allah ka yarda alkur'ani amma kana wani lahi kamar yadda wani malami yake cewa ni da na tsaya na ji ayoyin da suke magana a 'yan aljanna sai na gaban da ciki ya ce kuma da aka karanta ayoyin yan wuta haidawai na gaba da ciki ya ce ina nan dai a tsakiya ah yo ya bayan aljanna ya ce sai na ji an ce kanu kalilan minan laili ma ya hajjaru kanu kalilan minan laili ma ya hajjaru ‘yan aljanna sun kasance cikin dare kaɗan ne suke barci idan dare na da awa goma da awa takwas sallah suke haka ke tutun da ko ya sallaka ‘yar kaɗanci ya ce to inda fasara aye sai awoyin da ake sallah sun yi yawa awoyin da ake barci ‘yan kaɗan ne to ban cika wani sufafani gaskiya gaskiya ya ce amma in an fassara da kanu kalilan minan laili ma ya haja una sun kasance a cikin dare ko da ɗan kaɗan ne sai sun tashi sun ma Allah ibada kenan ko da a dare ka da minti goma ka yi raka'a biyu ka tashi ko baka tashi ba sai ka yi minti biyu ta wutiri kaga mintinka goma sha biyu a awa tara ko goma duk da haka awoyin da kai barci ya yi yawa amma ba ka yi ɗari bisa ɗari ba ka da ɗan kaɗan sai ya zamanto maɗin nan min shiddatil ƙilla ne don ta nuna tsananin kaɗan ɗin tashin da suka yi ya ce in haka ne ina ciki amma in fassara ita ce ɗan kaɗan ne suke barci na awa ɗaya su yi sallah awa tare ci tubanci ya ce kuma sannan an ce su ‘yan wuta sun ce Allah ƙarya ne mandan Allah ƙarya ne su ne kafirai ci kun bar ciki ni dan ban ta Allah ban ta manzan Allah ban ta Qur'ani ba to ina nan dai a tsakiya he yadda Allah yi an gane ku dan haka nan wannan fasikanci anan ai kharaju an da'ati wanda suka yi fita gaba ɗaya daga ma Allah ko manzan shi biyayya ba ayar da za a cewa a karanta ta ce a yi kaza su yi su ba su yarda ba ko wani nasi na hadisi ya ce ku bar kaza su bari sun kiya to suka zanto fasikai ne ta fannin kafirci sai Allah ce su kan alahira su ma ba za a bar ta haka nan ba fa ma'awahum annaru makomasu ita ce wuta wuta ita ce makomasu nan ne masauki ونسوق المجرمين إلى جهنم المجرمين إلى جهنم وردا زام غرغدو مكورو fandararrun bayi kora irin ta wulakanci yadda ake kora dabbobi zuwa kara wata in ta ji ciwo ma ba matsala ba ne daman yanka ta za'a haka ne ko ba gaba ne to su ma za a kora zuwa ga wuta an gargada su wurdan ana gargada su to in an kasu wannan wutai ita ce masarkin da Allah ya musu a matsayin bakin da Allah bai san su don su ma ba su san Allah bakin da ba su girmama ba Allah shi ma Allah ba zai girmama su ba domin Allah ya turo manzan da ya kowa daraja da littafin da ya kowa girma ba su girmama abin da Allah ya girmama su ma ba za a girmama su ba sun wulakanta alkur'ani dole a wulakanta su sun wulakanta manzo Allah dole a wulakanta su fa ma'awahumun nar cikin wulakancin da za a musu kullama aradu an yakhruju minha duk sanda suka yi nihim an yakhruju minha su fito daga wutai uidu fiha sai a mayar da su a cikin ta wakila sai a ce musu zuku azaban nari ko ɗanɗani wuta azabar wuta alladi wannan kuntum bihi tukadibun waɗanda abin da kuka ce ƙarya ne ku ɗanɗane shi in ƙarya ce ku fara ɗanɗana duk abin da gani na bala'i a matsayin su mun taɓi yake abin da zai biyo baya kaman a baka irin ɗan abin da kake fara sha a hotar kafin a kama abinci to duk abin da aka masa na bala'i to ɗanɗano ne abin da zai zo nan gaba ya fi shi kaga anan malamai suka ce abin da za mu kalla Allah ce kullama aradu an yakhruju minha a wani wuri yake ce kullama aradu an yakhruju minha min gammin min idu fiha jissan da suka yi nufin hutawa daga cikinta daga wani bakin ciki ko tashin hankali ubidu fiha sai a mayar da su cikinta to wai jama'a anan in ka kalli wannan siyakin aya kamar ga dan wuta can an bi shi da gudu ko har an kusa kofa aka kama shi haka za mu gane ko ba ka ba eh kullama aradu an yakhruju uidu sun yi nihin huta an mayar da su kenan sai da suka kurci kai gudu ko yanzu aka ce a gidan kaso ko a wata kwamseriya an ce 'yan sanda sun mai da wani kurci ko ba kurci ya bai mun bayyanta haka ne ko ba ka bane to a wuta ana kurcewa ana akwai tambaya ana kurcewa a wuta yanzu a nan barikin sojan da magaran dinnan sai aka kamo wani ɗan fashi da makami ko ɗan ta'adda da ya kashe mutane ya kashe sojojin nijar aƙalla kusan goma ko ashirin ya ya halbe su ya gudu sai aka kamo shi anya za a mashi sakwa-sakwan da hayye kurce a huta da gudu da shi da sojoji ana riko shi ana koko a kamo shi in ya shiga hannu za a ba shi wannan damai to ya za a ce kullama aradu an yi khurju minha me ake nihi da wannan aya alhalin ƙur'ani ta ya mana ɗan wuta ba zai je wuta ba sai an yi mi sai an ɗaure hannun shi hannun nan za a sa ankur da sarƙa a sa sarƙar a wuya a sa sarƙa a ƙawa a naɗe wasalasilu wal agalalu duk ya yi magana su ko akwai agalas shine ankur ankur kukumma akwai salasil sarƙoƙi da ake naɗe su Allah ya ce zarƙuha saba'una zira'an fasluku ku sigar da shi sarƙa mai tsawon zira'i saba'in ku naɗe shi ku ɗaure shi da ita kuma sai Allah ke cewa wala yusiqu wasaqahu ahad babu mai kamu yayi dauri irin daurin Allah za a karye kawashi a dawo da ita nan keya a bankare wuyan shi sai kan ya kare a gama da kafa a dauri a kuma sa hannu da ankur an bankare wuyan ya na an soka har ya shiga wani an huda hannun shi baya an dauri an ya shuta ta baya an sa ankur an daure an buga kusa kuma da ya shiga ba wuri ba ne ita wuta ba ɗaki ba ne a'a wa ga maka wuta ɗakuna ne ita wuta ba inda aka ce ɗaki ne irin da kasu kullama ulqu minha makanan dayyikan Allah ta an aka shehwa su wani wuri mai kunci yadda ka san fistan na mota inda yake mai ɗaki ne da ya fara yi ɗanɗan saki ma kaɗan ne yadda mai zai shiga ga tana hayaki.
Wai za ulku min makanan dayyakan mukarrani na da'auhu na lika fubura.
Kaga ce aka yi yayin da aka jefa su wani makanan dayyakan wani wuri mai tsananin kunci kuma mukarrani na suna ɗaɗɗaure. Shi wurin kamar kunci ga in an so ka mutum iya faɗin shi ne yadda ake danna fiston da sagama ya shiga daidai ya tsaya don ba a san mai ya fita wurin ko hayaki saboda a ji daɗin gudu haka ake daidaita shi a sa shi wuta sannan innaha alaihim musada kuma tana heta kulle su bayan sun shiga wannan ɗan matso wurin kuma he a kulle wurin sannan tana da katanga da ta za a haɗa bihim sadadukuha katanga su ta gewaye su katangar wutai ita ma katangar ta azaba ce to ina magana gudu ana to me ake nihi da wannan gudu jama'a ubangiji yana yana ba mu labari ne kawai nau'in wulakanci ne da da'amu ba gudu bane suke da da yi ko suke yi a'a ba magana wannan sai wani ba su isa su gudu ba ba su isa su nuna alamun gudu ba me ya faru wuta ce take tallaba saboda tsananin gobara da ci da take in ta ɗaga su sama sai mala'iku su kabu saboda su mala'ikun wuta kushi Allah ya halicce su da shi wannan ɗagawar da ta maka kayi sama ka ba da haushi don me za ka yarda a daga ka kuma kai kun baka san ana daga ka ba a nan duniya in ana dahawa miya ba ga ba in ya sha wuta haka yake juyawa tare da ruwa waken yana sama yana kasa a san da wake yake sama ya yi kasa a tukunya ya sani ruwa ba borawa da yake har yanzu ba daɗi ne ya sa ya zubo ko kuma wuya ce ya ji to wannan abin da ka ji an da kiɗan wuta kawai bala'in wuta ne ta tallabo shi haka alƙali iyad ya ce ko kuma a fudai bin iyad haka yake cewa innal aidi innal aida lamawsuqatu hannayensa a daddaure kafafuwansa a naɗe amma tsinin wuta ne yake tallabo su cin da take tana cin su suna sama suna ƙasa mala'iku dan tsananin hushi su kai musu idan an musu wannan bugun aka danna su bugun da in aka danna su wallahi sai je kalkashin kasan kasa na wuta saboda ƙarfin bugun ya ko a yanzu mota tana 180 in taddaki mutum in ta daga shi sai inda zai ketara wallahi a bare shi bai iya wuce wurin mai karan karhin bugon ne ba haka bane mun gane yadda ake daga mutum in ya bugu to irin sahi mala'ika yadda ke ka daga sama da guduma ta karhe daga bisa ya bugo ka yadda ake bugo balo irin ta gora ta hannun nan in yadda ke ka daga ne na za ka fada Allah ɗaya san wurin ko to irin wannan da kacce ake mai sai su yi ƙasa wai in sun yi ƙasan sai a ce musu zuku to anan da ke ce wai ɗanɗana ce ba a fara ba yanzu za su cika shi wai yanzu wannan duka alama ce kamar ka fara shigowa birni ka rage ganin gine-gine na bakin gari wanda an fara katanga ba a kare ba alama ce wannan wai ɗan daudi da aka daki kirjin shi aka rike kwada aka ce kai in kai wasa za ka dandana ya ce a na ga alama ba sai ka faɗa ba na gani tintin bai ja ba bari aika ba ya sanya Allah ke cewa kullama aradu an yakhruju min al-uridu biya wa qila muzuqu azaban nari a ce musu kudandana azabar wuta ana gaya musu ne haka dan su ji bakin ciki da wulakanci sai Allah ke cewa ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah subhanahu wataala ke cewa ولنذيقنهم من العذاب الأدنى lalle hakika muna dandana ma mutane azabobi kanana دون العذاب الأكبر kafin manya-manyan azabu na kiyama su zo la'allahum yarji'un muna yin haka ne ko mai yiwa wasu in suka ga wannan azaba tamu za su ji tsoron Allah su dawo dan gudun kasa haɗu da babbai malamai suka ce waɗannan azabobi da Allah yake faɗi su ne almasa'ib musibobi na duniya na rishin lafiya da zai same ka zazzabi ciwon kai rishin kuɗi tsadar abinci wahala da kana da kwai yanzu babu kaza da kaza to irin waɗannan Allah yana gwada ma ne don ka fahimci cewa azabar Allah fa gaskiya ce domin daga cikin imani ka yarda aljannata haƙun wannan haƙun to wannan yan ƙananan musibobin za su nuna maka lalle mai wannan musibai yanzu kaddara kana jin yunwa ko kishirwa sai Allah ya hana ka samu abinci kwata-kwata iya wannan aka barka da ita ka shiga bala'i ko baka shiga bala'i ba bala'i ne ko ashe wannan kai ta ishe ka azaba yanzu aka ce kunama ta halibe ka a hana ka ka mutu kuma a hana ta ta sauka ya isa azaba ko isa azaba ba dan idan ka ba zai yi barci ba to kaga waɗannan duk ana yin su ne azabul adina ne kananan azabobi ne wasu malamai suka ce ana nihin mutanen makka Allah ya ɗanɗana musu ƙananan azabobi kamar kisan da aka musu na yaƙin badar manya-manyan abokan gabar manzan Allah ya sun ɗanɗani ƙaramar azaba aka kashe su aka kunyata su wannan so mun taɓi ne domin akwai azabar wuta da take jiransu bayan sun mutu kaga shine azabar adana duna azabar akbari barra bin abi yake ce a'a azabar da ake ma mutum in ya mutu ne a kabari fasiki ana mishi azabar kabari to duk wannan azabar za mu shi ta kabari da yawanta da dadewar da aka yi ana yi wallahi kaɗan ce in ka auna da azabar gobe kiyama in an shi wuta ehe zaman tona azabu da adana ce duk azabar kabari wasu malaman suka ce abinda ake nihi azabu da adana ita ce kaman hari da za a yi wasu shekaru babu abinci kuma ba a samun kuɗi kuma ba a samun aikin yi zaman lahiya ma ya gagara suna daga cikin azabul adina yanzu kai ka samu a barka ma ka zamana a gidanka ko ba abinci wani abi ne mai ɗaukaka a wurinka me ya sanya yanzu yau ba biki ba aka yi na mai da 'yan gudun hijira a jifa gida me suke murna garinsu ne ƙauyukansu ne da suka bari yau suke ganin kamar an ba su aljanna saboda da sai an yi kunu a basu yanzu an maida su gida su je su yi kiwo su yi noma su nema ba ka san ba ni'imar zaman lahiya tana da daraja sai irin wannan ta samu ita ni'imatul amnu ta hi ɗaukaka da daraja akan ni'imatul rizq wal mulk da a ce ba bu zaman lahiya gara ka rasa mulki ka rasa kuɗi shi yasa annabi ibrahim ya fara roƙon al'amnu kafin arzikin saboda shi ne gaba kuma ka gane samun inda za ka zamana ya hi daraja da ɗaukaka da wahala sama da samun abin da za ka ci yau bai gaba akuya ma ta huta tana samun abin da za ci aka wayi gari kai ba inda za ka zamana a duniya bakka da gida bakku da gari to wallahi tangal-tangal kake ba a cikin ana kirga manya-manyan gaggagaggan mutsiyata na wannan kasai kai ne na ɗaya dijin daɗinka yau akwai garin kota yi gadar yadda ita san tilken da dole ne wurin zama yana da daraja yanzu idan aka fara mutane in suka samu matsala suka fashe ni ake fara taimaka musu a sama musu mutsugunni a ka musu tamfan inda za su zamana sannan a nema musu bargo da abinci me ake fara nema wurin matsugunan da su nan za ka gane gida ba ƙaramin ni'ima ba ce ka samu garinku ba ƙaramin ni'ima ba ce a nan ya sa ake so kowane ɗan adam ya girmama inda aka aihe shi da inda Allah ya mallaka mishi da inda aka yi ka kun san abin da ke damun afirka kun san kome ne ne rishin hankali kai baka kana tuhuma kaman an maka wulakanci menene an yi ka a kalgo kai so kake a yi ka a birnin yamai kuma shi ko Allah yana in kai hikima ta boye gare ka me yasa aka yi ka a rijimawa ko a barbarkiya ko a na washkala ko a sadakaram menene in hikima ta ɓoyi gare ka a wurin Allah akwai hikima kuma zaman ka anan shine darajar ka karkare na wannan wuri saboda Allah ba zai yi abu dan ka wulakanta ba to wannan wuri naka da baka gamsu ba da shi shi yasa da ka samu wata yar dama dama kokari kake ka dauko shi ka dawo birnin da magara me ya sanya a raka cin zaki da meko da kai da yake baka da hankali daga ka zo an wada cin zaki da meko kai ka ji cewa maganin zaki da meko maganin zaki da meko abin da ya kaka ga maganin zubar da shi ashe shi ma bala'i ne haka ne ko ba ka bane da haka ka gode ma Allah inda ya baka inda ya yi ka wannan ya sa kake garishin hankalin mutanenmu da wauta da sakarci da suke ratsa sahara su hada teku wai sun tafi ina turai neman rayuwa wa ya gaya maka ba a rayuwa a nan da ba rayuwa a nan ya ba ka rai a faransa ko italiya ko ingila ko balkin aka yi ka kasa rai idan da ka tahi da shi ka ratsa sahara da shi da wannan lahiye su suka ma shi arnanci ne da rishin girmama kai wallahi kake tahiya ka bar garin shi yasa waɗannan masu bulaguranci da ne in ana kidaya maka wawaye marasa sanin ciwon kansu wanda sakar kanu su ne na ɗaya kana ka zo da na biyu a garinku in ka tsaya za ka samu abin da za ka ci abin da za ka sha abin da ba a so da kai ragwanci don ba a samun abinci da barci ba a samun ilimi da barci ba a samun mulki da barci kaɗi ba kan bazim ya zama shugaban ƙasa sai da ya je kwamin 266 yana zagaya sai mai gargada mai ramuna mai kwalta wadda ban ma kwaltai he an biya shi sai an wannan he da aka ko ba ba kuma in yake sai ya ba da kuɗi ba an ba shi ba ashe ba a samun abu da wasa ko kai kuma he ka zo ka soke sukurwa ka ce Allah ba ku mu samu ko ya ba ta ba ka samu ba ba zai yi ba abinda ake so duk inda ka ji mutum ya ce wallahi aikin yi ne bayya yana ɗaya daga cikin raggagi shine raggu raina wannan abin da Allah ya ba mu shine kamar musiba Allah tsare mu wala zai kanna min azabil adna yace dunal azabil akbari la'allahum yarji'un ko sa dawo kan gaskiya sai Allah ke cewa mi wa man zalamu mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna min al-mujrimina muntaqimun Allah ke cewa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih babu mafi girman zalunci a azzalimai kamar wanda aka ambata mishi ayoyin Allah mahalicin shi aka mishi karatun alkur'ani aka karantar da shi hadisi aka karantar da shi girman Allah da darajojin da manzon Allah yake da su aka kira shi aka ce yayi imani da Allah summa a'rada anha sai ya bijire ma wannan aya ya ƙi yin aiki da ita duk duniya in kace waye azzalimi a masu ƙin yin abu wannan shine ogansu kwata-kwata malaka ce la azlamu mimman zakarahu Allah bi mimman dhikrahu Allah bi ayatihi ba mabi girman dalilci kaman mutumin da aka ambata mishi ayoyin Allah wa bayyana halahu aka bayyana hukunce hukuncen ayoyin a gare shi wa waddaha aka bayyana ta fili summa ba'da zalika bayan ya ji ya gane tarakaha sai yayi watsi da ayar wajahadaha ya raka jayayya yace abin ma ba gaskiya bane wa arada anha ya ma yi watsi da ita ya kau da kai yayi kaman ya manta to duk duniya babu mafi girman zalunci kamar wannan mutum shi yasa tunda yayi haka sai Allah ke cewa inna minal mujrimina muntakimu lalle mu masu yin azaba ta ramuwa ce ga mujrimai masu bijire ma ayoyinmu duk mutumin da za a karanta mishi aya ya bijire kamar yadda muka yi wannan takidi ne na ayoyin baya da suke nuna cewa wanda ya ji bijire ma ayoyin Allah aka karanta ya yi watsi da ita ya yi kaman beji ba ya manta da ita ya barta ya ƙi girmama Allah ya ƙi girmama manzan Allah to ƙarin cikon bayani ne na wancan magana ta baya Allah ya turo maka littafinsa ya aiko maka mandan shi ya zo ya karantar da kai dokokin Allah a matsayin shi na mahaliccinka ka banza da wannan ka dauki amma dokokin duniya na dan uwanka dan adam kai ma wani dokokin zuciyarka ka girmama su kai da da na Allah Allah ce ba wanda ya kai ka zama azzalimi kana cikin manya manyan fasikan bayi mushrikai da za a cewa a tada su cikin manya manyan azzalimai manya manyan arna yan wuta shi yasa Allah ke cewa wa man adala mimman zikira bi ayati rabbi summa arada anha wani wuri ke cewa wa man adala mimman zikira bi ayatihi bi wani bi ayati rabbihi summa arada anha ba mafi zalunci kamar mutumin da aka ambaci ayoyin Allah gare shi sai ya bishire musu kaga ne ke cewa inna minal mujrimina ai an taƙimu mimman fa'ala zalika a shaddul intikam da sannu za mu azaba mai tsanani ga wanda ya aikata haka ya bijire ma ayoyin Allah sai Allah ke cewa wala qadata ina musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'il Allah subhanahu wataala ke cewa laqad haqiqa ataina musa alkitaba mun ba annabi Musa littahi anan alkitaba yana nihin at-taura Allah ya ba annabi Musa littahin at-taura ya kuma karantar da at-taura waɗanda suka yi imani suka ba annabi Musa sun samu nasara sun girmama sun yi daraja sun je aljanna waɗanda suka bijire ma annabi Musa da littahin shi sun kaskanta sun je wuta mulkin su da kudinsu da darajarsu da mabiyansu da 'ya'yansu da abin da suka tara bai hana musu zuwa wuta ba ko ya hana su ashe bijire ma annabi ba ka kubcewa sai ka dawo ka ba annabi in ka bijire ma annabin Allah duk abin da ka mallaka tare da abin da ka mallaka za a tanka da wuta to haka Allah ya ba annabi Musa littahi kamar yadda huga an ba ku littahin alkur'ani yadda aka ce abi annabi Musa haka aka ce annabi annabi Muhammadu kun ji labarin annabi Musa ko ba mu ji ba waye bijire ma annabi Musa cikin sanannun mutane wanda muka sani akwai fir'auna dawa da hamana dawa da karuna fir'auna talaka ne ko mai mulki ne idan ka auna shi da shugaban Niger waye ne babba da tattalin arzikin shi da na afirka ma gaba ɗaya waye yake da tattalin arziki idan ka auna ilimin fir'auna da wayan fir'auna da economic ɗin fir'auna da karatu irin na fir'auna ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza ya yi digiri akan kaza dan fir'auna ba jahili bane duk abin da ka sani daktor ne yana da digiri a kasuwa yana da digiri a noma yana da digiri a kiwo yana da digiri a gini yana da digiri a siyasa yana da digiri a shari'a yana da digiri a likitanci yana da digiri a chemist yana da digiri a duk wani abin da ka sani shi digiri digiri daga kun fara magana sai ya kai ka ƙasa gashi dan filozofi ne kuma political man ne ba sakarai ba ne ka ji yadda yake murda annabi musa da kashi ma ya mutsu annabi musa fa da kanshi wa ina wani karamin dan mai wa'azi billahi alladhi dan wani karamin mai wa'azi fir'auna magana ɗaya zai mu yi kaga da ka rasa inda zaka sa kanka annabi musa da kyar allah mishi ya ce wannan manhwar ta mugun nan kaza ne karka ce kaza ce kaza sai da hey allah na kamawa saboda kwarewar fir'auna da iskanci amma bai tsira ba kadiba kuɗi irin na ƙaruna saboda tsabar hannun yarin ƙaruna ba a faɗin wannan ɗin shi mukullayyan da aka kulle shaguna da kayan shi ke ciki su ne in aka loda hekiyota ta yi dam domin aka ce latanu bil usbati ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa kaga akalla mutum tara ake nihi ƙato tara da ƙyar yana nishi za su iya ɗauke mukullayen fir'auna wannan ha ƙaruna saboda tsabar duke ba duke ba wa mukullin an kulle duke duk mukullin kasuwar dole haika rike sa kuma duk garin nan ba wanda ya mallaki duk abin da ke kasuwar dole ko mutum ɗaya a ce duka da gine-ginen da yaran duk ya mallaka babu shi to kun mukullan kai karke to shi nashi ba kai ɗaya irin katta zaɓaɓɓu ‘yan kokowa isaka isaka sai irin su sutar da za su iya ɗauki abin amma fira amma da wannan arzikin bai tsira ba saboda ne kawai ya saba ma'annan musa sai kai kuma aka aiko maka irin wannan littafin sama da shi irin wannan manzan sama da shi sai aka kalle ka kai ma ya kafa da jayayya aiku abinda ku gada iyayenku da kakanninku kasa kai billahi ladhi talauci da bala'i ya dingi jibgakka kenan sai ka je wuta annabi muhammad a saba mashi wannan ku yi arziki wannan abin da kuke gani wallahi yau kwarta mutum ta yi rami yau can wuta ta dauke yau can an dauke mu ruwa wallahi bidiya ce rike da gaba ɗaya mun bi sunnar annabi da yanzu nan gadodi ne flyover a shangar nan ake da rawun da ba gabe da saudiya take ba gabe da maka take ba gabe da madina take titi daya a maka in aka kanan da ana sa takwar za ka san da hemin sa takwar to ko to wallahi me suka yi demokuraɗiyya suka yi wallahi karatun ƙur'ani da tauhidi aka yi dibiyar da biranen suke dibiyar da madina take to amma kawai haka yau ana maganar annabi kana magana wai kun gada iya da haka ne wai da kai kakanni naka na ina ne a yan dirni to yanzu ana maganar annaba ana zancen yan dirni tsakanin ku da Allah amu abin da bar gada iyayenmu da kakanninmu aka da maka lawo daga ina wallahi ni mutumin tasawa ne a'a yanzu ana zancen annabi ne kake so kai mu tasawa kuma awayawa ne shi ya ce ba zai bari ba dan ina ne ya ce a'a ai ba dauri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga dole arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula yadda an aiko muku manzo kuma shine zai shede ku da aikin ku gaban Allah kamar yadda aka aiko ma fir'auna manzo da zai shede shi gaban Allah manzo Allah shine shedan mu wallahi in kai sallah sai an tambaye man da Allah kai ka sa shi wannan yace yi Allah ni nace yayi sai Allah ce to tunda kai kace na karba azumi na Ramadan sai an tambaye man da Allah wannan kai ka sa shi yace yi na sa shi zakka kaza kaza in aka daga kai kwartanci a tayi a tambaye man da Allah ya Muhammad yanzu wannan da ya kwartanci wai baka karanta mishi ayoyin da Allah ya take yake magana wala taqrabu zina wala kaza kaza kaza kaza na aike ka da ayoyin kake gaya ma wannan sai ce Allah na gaya mishi sai Allah ce kai yanzu an gaya maka domin ka zai za ma shari'a mai kunya mai zahi ba a huskanta ka kai sai a huskanci wa wanda aka ce yayi wai wani hakimin mu ne aka yi karan wani karamin mutum matar shi ta yi karan shi bai ba ta kayan miya amma shi he nan daga daudawa da barkono da yaji in ta shi ita kuma ta yi tiri a layi ruwa da gishiri da tuhon miya kaga ba ta ci ba ko shi sai ya zubar da wannan shi he ya wanke kwana he ya kwada wannan daudawar shi da man shi ya ci ya koshi sai ta yi karar shi wurin hakimi kauranin da aka je ya ce mai da magana ki ta ce mijina ne kara ce a sha yarinya mijin ki zaki karan shi ta ce a da dalili kwada yake yi kaji kaji kaji hikin sai ya waiwayi wani bafadan shi ce a kagan da bai tambaye shi ba kayi ko baka yi tambaye wani ya waiwayi wani bafadan shi ya ce wannan lahin din naku ne duk shegar takan nan kuke bai takara na ya ce ranka yi da Allah hujji yau muku muka ce na gaya muku ku bi ƙasar nan gari gari gida gida ku ce ba a faɗi liban ni na hana in ku da ka gaya musu ba a faɗa ya yi ya ce ranka yi daɗe waye a ƙasar nan bai san ba ka hana faɗa kowa ma ya sani sako ya isa gaskiya ka ji wani inda ake so a zuba kuma ma ranka yi daɗe zan ce kai a gidanka daudawal ma da kake sha elbebeji ce wanda sai an ma annaba salati a yi ta amma duk da ta musulmi ce he an yi wa annaba salati ake yin daudawal bakka faru kuma kowa ya sani ya ce su kuma daudawal ma da take sha yanzan kuwa ce arna ne kata ba sun mata hutsari suke kata kuma ma ka hana a kata ma ya ce ainihin ma yanzu ma na kare da shi zan kwara wato diyan da ana gewa ne shigo wato ya kada da yan zankuwa ta arna kuma ya yi kwado kuma za ka ce wai da gaske ne wa na kasan na hana kwado su yi haka haka to irin wannan hukuncin da ake tambayar manzo Allah a ce ah wai ya manzo Allah ga wani ya zo da dana shin dama ayoyin da na baka karanta shi yace a manzo Allah na he manzo Allah ce Allah na karanta ya ce akai yanzu dama ka taba shi na yau me zai yi sai soke kai haka in ka zo da shan giya sai a kawo ayoyin giya Allah ce manzo Allah ya zan tura ka da ayoyi kuma ka ki karanta mishi sai manzo Allah ce an yi san mai da sako ya ji an faɗi mishi mana kai an gaya maka sai dai an mishi kariya ni zai yi ya Allah da kai ya za Allah ke cewa da kada ta yana musar kitaba tabbas mun ba annabi Musa littahi fala takum fi miryatin min liqa'ihi karka zamanto cikin masu shakka game da haɗuwa da shi annabi Musa. Wato manzan Allah sallama ya haɗu da annabi Musa sanda aka yi Isra'i da shi da Mi'iraji da shi ya kuma tar da annabi Musa sun yi magana da annabi Musa a sama ta shidda. Kaga ba kokonto he sun haɗu. Haka kuma ba kokonto sai sun haɗu a gobe kiyama kai ma sai kun haɗu da Allah gobe kiyama sai ka haɗu sakamakon aikinka gobe kiyama. Allah ke cewa waje annahu mun sanya shi wannan littafi da muka ba annabi wani annabi Musa na at-taura hudan ya zamanto hanya ce ta shari'a libani isra'ila ga banu isra'ila kamar yadda muka sanya alqur'ani ya zamanto shari'a gare ku sai Allah ke cewa mi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun karanta aya ta gaba karanta aya ta gaba inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah subhanahu wata'ala ke cewa waja'alna minhum a'immatan sai muka sanya daga cikin su su waɗannan mabiya annabi Musa mabiya a littafin annabi Musa sai muka sanya su albarkar bin da suka ma Musa albarkar aiki da attaura sai muka sanya su a'immatan su ne shugabanni a wannan duniya in ka fada su ma kai za ka ci ƙasa ba za ka yi nasara ba domin dibi ƙarfin gwamnatin fir'auna ta faɗi gwamnatin waye ta faɗi gwamnatin waye ta faɗi in ka ji annabi cikinsu in ka ji malami cikinsu in ka ji mai daraja cikinsu in ka ji waliyi cikinsu in ka ga mai albarka cikinsu in ka fada su da yaƙi su cika da yaƙi su annabi dauda su waye su waye kuma su ne shugabannin duniya amma me ya sanya albarkabin annabi Musa alaihi salam lamma sabaru yahaduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu da ke cikin littafin Allah umarninmu da yake bakin annabi Musa he suka zamanto lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wajen bin littafin yayin da suka yi haƙuri wajen bin annabi musa ɗin sai suka zamanto su ne shugabanni su ne shiryayyu su ne ‘yan albarka su ne na allah ka taɓa su ka taɓa allah ka girmama su ka girmama allah wa kanu bi ayatina yuqinun sai suka zamanto su ne suke da tabbas game da ayoyin ma ba sa shakka ba sa kokonto to yaya aka yi kuma da suka canza suka ƙi yin imani suka ƙi yaƙini suka ƙi haƙuri da bin littafin Allah sai Allah ya canza musu daga ɗaukakas da suke da ita daga nasarar da suke ita sai suka koma ƙasƙantattu marasa ƙasa kansu ko ina neman su ake a kashe kowa baya son su in aka in aka mana to a zaki ya ce maka ba yahudi ba sai an ce komai daga an ce ba yahudi kenan mu kuma da su ne masu daraja ina me alamar dalilin rishin rasa darajar su sabawa annabi Musa dami ya ɗaukaka su bin littahi da bin annabi Musa to nan da ake baka labari kawai labari ne zaki annabi Muhammad ya yi annabi Musa ƙur'ani ya yi attaura ya zama shirya gare ka manzon Allah zai mai shiryar da kai in ka bi shi ka ɗaukaka ka ƙibin sunna shi ka kaskanta idan ko muka ce a yanzu muni da kai ittifaƙan ƙaulan wahidan ban mu da sabani kowa ya yarda yanzu mu kaskantattu ne a idan duniya nake gaya ba haka ne kuma bane din Niger ba wai kai dan Niger ba Niger din ma kaskantatta ce saboda ga mu da isansa a nan kasan mu ba mu isa ba mu kayyade mishi farashi sai an kayyade mana ba mu isa ba mu yi kamfanin Niger oil Niger Petrol ban mu da wannan daraje sai dai Sony da ta karba kamfanin ƙasar Faransa ne ya karba ya saya mu mu talakawa ba mu isa ba mu mi kamfani mu kori Sony da ba mu isa ba tambur wannan da ake liƙawa a jikin karta sai an mana binyata sai an mana na fasfot sai an mana karto ɗin fasfot ɗin sai an mana karto ɗin karti ɗin sai an mana kartigir sai an mana na farmi sai an mana kaza sai an mana ban mu da yancin mu mu ce wani ya mana komin iyawar shi sai mai gida ce kai sabka daga mulki kaza da kaza a kashe wanda aka ga dama dole in muka samu jika ɗari mu ce ga gomiya tara da tara mu mu raba ɗaya haka ne ko ba ka bane idan faransa ta ce a yi kaza ba a ma tsayawa a ji daidai a ce a yi kaza yanzu faransa ce dawa an an ɗauko mota da kwatano in ka zo gaya ba kawai kartigir wani miyaki kiran shi kitan sama ba yanzu sai an haska ta an tura ma faransa ka ba da jika 170 faransa ta ba da umarnin ka wuce wannan jika 170 na faransa ne ba a ma san ko na menene ba duk abin da za ka yi an ba faransa wani abu me ya kama na wani kaskancin na rishin bin sunnar annabi rishin riko da alkur'ani mu ba musulmi ba mu lalle mu musulmi amma ka kalli aikin mu yana kama da kaman baka tafe ne ke abin kaman ibu a aikace kai da kai da iba da daya amma an ga kai a gurin sallah ne kawai ke gane wani ba ashe ba iba bane ah to ashe ma mutum mai tsaya sallah to wallahi ba zai yi ba muna muguwar bidi'a a kowane rayuwanmu mun ƙibin sunnar annabi mu samu daraja wannan ayoyi bari mu dakata da su lokaci yayi in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu sake tashi daga wannan ake na musul kitaba dan mu ji irin meye hikimar ka wannan labarin me ake so a gaya mana me darajar qur'ani a wurin mu me alhurmashi me hadarin mu kibin shi ko mu bi rabi mu ki bin rabi wallahi duka hadari ne Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh